أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهك بالهك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إني أسألك فوق العالمين بك وإلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك ورجاء الراجبين فيك وزور الطالبين إليك وراء المهدين لك وتقوى المتشوقين إليك وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ya yi mu ba tare da ya yi shawara da kowa ba shi ya shirya yadda ya ga dama zai yi kowa muwa mun tabbatar da haka ya ubangiji mun tabbatar kayi mu ne ba tare da kayi shawara da kowa ba yadda ka shirya mu kuma haka za mu kasance muna roƙonka lutufi cikin dukkan abin da ka shirya mu a cikinsa muna neman alherin duniya da na lahira muna neman tsari daga sharrin duniya da na lahira Allah ta sa mu dace a cikin wannan wata da dumbin falala da albarka wanda ta kawo mu cikinsa dace da rahamar mu dace da gafaranka da yardanka Allah ka isar mana sharrin abin da duk muke tsoro ko abin da yake karfinmu ko abin da yake nema ya zama barazana a gare mu albarkacin manzon Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم والله إذا كتنبي كافري مكيا الله ما تمت ما تركن يدى تسامر الله da aikan manzannin Allah wanda suka ce babu wani Ubangiji ka ce musu to wane ne ya halitti sammai wal arda wa ya halitti kasai wayannan sammai da muke gani sab'ar dibaqar rubanni guda bakwai da wayannan kasai da muke takawa wanda suke kidadan wayayi la yaqulunna wallahi sai su ce khalaqahunna al-aziz al-alim mabuwayin nan masanin nan shi ya yi su don babu wani wanda za a ce shi ya yi in ba shi ba duk yardantakan ɗan adam duk tsaurin kansa duk fitinansa duk tawayensa baya da dama ya ce maka ji yana jin fa kama fa kogansa ne ko babu saboda saman ta girmi ogansa ko ba haka ba baya da dama ya ce ƙasa ogansa ne ya yi ta saboda ƙasan ta girmi ogansa duk wani ke dantakan ɗan adam sai a gama alaluma alaluma wane wane wane a a ga lokaci kaza an ƙarfi wane a a lokacin akwai sama da ƙasa sai a ga lokaci kaza ne wane ya rayu kuma lokaci kaza ya mutu shine wani addu'a kenan subhana man ta'azzara bil qudrati wa qahara al ibada bil maut sarki ya tabbata ga wanda ya yi gyafto da kudura iko biyan hannunsa duk gagaran ka duk tawayen ka duk jin kanka duk ko ka ganin kai wane ne fadin ranka sai Allah ya kada kai kawai abin da ya gada Allah ya gada ma ko ne kafan fitsari a kai ka asibiti ana ta dagwalgwala a zakarin ka ana neman hanyar da za a fitar da fitsari daga ranar da ka san kai ba komai ba ne ko ya jefar da kai ambulance zo suna ku a ɗauke ka a yi waje da kai a je asibitin london a je na faransa a je na ina ne duk ana neman ya za a yi a ceto ka wa kenan aziz aziz ya kama ka kuma wa kaharar ibada bilmau ya rinjayi bayansa da mutuwa ka gama duk abin da za ka yi a baka shekara ɗari ka gama ka gama a ce maka ma'aji mai dogon zamani ka za ka za ka za saboda ka yi dogon shekaru ƙananan wata rana za a ji fas walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi biha muqallada da duniya tana dawwama da mutane cikin ta da manzon Allah yana saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace wallahi ba wanda za su ce iya sama da ƙasa sai azizu mabuwayin da ya buwayi kowa al'alimu masanin da ya sanin saki ne ya ba wa kowa babu mai sani in ba na Allah ba namu mamare ne da lalume turo mana ake yi ta network duk wanda aka ce yana da ilimi ko ni iliminsa network ne kawai baya da ilimi wannan kwakwalwa wannan famfan gida da aka zuba kwakwalwa tarkace ne kawai a ciki wayoyin handset ne idan network ya tsaya sai ka ga handset ya zama fanko ko ba haka ba to haka dan adam ba mai ilimi sai Allah Allah shine alimu shi yake turo ilimu ta cikin network shi yasa duk gwanintan alaramma gangaren gwani yana ta tafiya turori tana suna ta tahowa tar sai Allah ya dauka lafiya sai ga ji ana ce inna ataina kal kausar inna ataina kal kausar sai wani karamin almajiri ya je ce fa salli ne rabbika wa sai wani haka ne saboda ne alimu ya dauke lafiya wadda haka shine kadai al-aziz shine kadai al-alim na'am allazi ja'ala lakum al-arda allazi ja'ala lakum al-arda mahadan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun allazi ja'ala lakum al-arda mahadan ko mihadan wannan ubangijin nan al-aziz al-alimu to a ƙara muku sani in ba ku sani ba shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa kamar shimfiɗan baccinka ko ina ka samu ka kwanta to ba wanda ya shimfiɗa ƙasa ta zama haka sai Allah subhanahu wa ta'ala waja'ala lakum fiha subulan ya babbarke muku hanyoyi a cikin ƙasa wannan hanya in ka kama addama turu har mai duguri ko har har har tadi har fallomi har khartum har tekun maliya waye bude wannan hanya Allah subhanahu wataala shi ya ba mutum tunanin cewa ai abinan ya baka darasi binan yinan binan yinan har sai ka bulla wani wuri shikenan daga nan ka buce kuma wani ma sai ya biyo baya wani sai ya ta biyo baya ƙarya ne duk wanda ya ce maka kamfani kaza ne ya buɗe hanyoyin nan ƙarya ne ba wani kamfanin da ya buɗe hanyoyi mafi yawancin kamfanonin da suke hanyoyin da suka sani ne wanda Allah ya ilhamantar da mai ɗauko kirare wani lokaci ma tururuwa ne ma wataƙila aka rinka jin ta ana ji ana ji har aka kulle wani guri aka ce lallai nan ne wurin da za a kulla wuri kaza to daga nan kuma wani ya yi ta ji sai a yi ta ji sai a ji da yawa sai a ji da raƙuma sai a ji da jakuna sai a ji da dawaki sai a ji ana ta ji sai wurin ya dandace sai ya zama hanya mutane ma su yi ta ji shikenan kuma daga baya sai a ce bari mu ba za su zo sabanta in suka zo su ce kai nan yayi kwana da yawa bari mu daidaita a yi nan nan ya yi sanar bari mu tsere ta a yanar nan sai an gidan ruwa bari mu yi nan to dan gyare-gyaren da masu kamfanoni suke yi kenan amma babu wani kamfanin da kawai ya zo ya yi sajiyo kawai sai ya kulle maka wata hanya zuwa wani garin da ba a taba ji an je garin ba babu hanyoyin Allah ake wa kwaskwarima shi Allah subhanahu wata'ala shi ne ya ilhamantar da mutane hanya ya musu garuruwa tun tale-tale hanyoyi to ya sanya muku ƙasa kin kida wajen Allah kun fiha subulan ya sanya muku tabarku a bayan ƙasa la'allakum tahtadun yayi wa'annan tabarku ne ko za ku tiliye zuwa ga inda kuke nufin ku je duka wannan ya kamata ku yi tunani akai ku gode wa Allah subhanahu wata'ala
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء shine wanda ya sassaukar da ruwa daga sama da ya ce wallazi anzala min as-sama'i ma wanda ya saukar da ruwa daga sama yayi amma ma'anansa ba zai kai ma'anan nazzala ba anzala ya saukar saukarwa ɗaya ma ya isa an ce anzala nazzala ko yana sanar da kai duk shekarun nan bara an yi bana za a yi baɗi za a yi baɗi wancan za a yi baran bara baran bariya duk waye saukar da ruwa a kuma shekaran ma a yi na rana ɗaya mana a tsaya hankali zai mutane za su kwanta hankalin su zai kwanta sai an sassaukar a saukar gobe a saukar jibi a saukar a rana ɗayan ma ba a saukarwa jim lokaci daya sai a sassaukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan shine Allah subhanahu wataala ce to wanda yayi wannan aiki shine Allah subhanahu wataala fi qadarin ya saukar da ruwan da limi sai da aka auna aka ce nan yana bukatan ton lita miliyan kaza ko dubu ɗari kaza sai a saukar da litar nan kuma lita kaza zai bukata ba za a kai ba za a wuce nan ba sai a tsayar da limitin daidai gurin kowane guri a zuba masa daidai yadda yake bukata da za a zuba shi kawai ba limit to da mutane sai ga kuma a lokacin ana ce tsunami sai ka ji mutane suna cewa to ai yanzu ba maganan gonaki ake ba maganan barin gurin gaba ɗaya ake yi gurin ba namu bane yanzu tunda ya riga ya zama teku wurin to Allah subhanahu wata'ala shine ya ba da rahamar ruwa kuma ba da rahamar ta zamanto mai amfani saboda aiki da ilimi aiki da measurement da sani aka auna aka ga inda ya kamata a bayar aka bayar shi yake ba ku bi kadarin gwargwadon bukata ba an sharna bihi baldatan maitan muka raya garin da ta kekace ta bushe ba abinci ba ruwan sha sai daga garin sun koma suna walwala wuri ya yi sanyi iska na karkatawa sai kaga kuma mutane sun tattare a cikin duron-duron da sauran don su sha Allah yana karɓar shagwabanmu mu ce Allah ba ruwa ya ba mu mu ce Allah ya yi yawa ka rage ya rage wace wannan in banda Allah subhanahu wa ta'ala kazalika kazalika yanda ko zaman yin nan muka raya ƙasa da take busasshiya ta dawo rayayya bayan watakila ma ana ƙoƙarin a gudu a bar gurin ba ruwa ba ko na sha ba na noma ana ƙoƙarin a bar gurin watakila saboda fari Allah ya kawo ruwa hankalin mutane ya dawo jikinsu zauna wurin yana bushe kaga wurin ya fara tsarar da ciyayi kaga an shuka shuke shuke kaga shuke su sun tashi kaga gari yayi kore shar kaga amfani na yana ana walwala ta ko ina ana nan ana nan kaga an yi girbi ya bushe wannan koren abu ya koma jaja jaja shikenan ya karere ya rugurguje kuma daga baya sai kaga wurin kaman ba a taba shuka komai ba kazalika juna. haka kuma yan adam za a yi muku yanda kake gani da duniya kana Allahu wala shay'a ma'ahu Allah shi kadai ne ba ko ina ba ina ba sama ba ƙasa ba inda sama da ƙasa za su zauna kana qabla an yakuna al-makan wa huwa ala ma alayhi kana ya kasance tun babu makanu kuma a hakan har yanzu yake bai canja ba ko da yake yayi halittu yayi komai da komai yana nan kama kana qabla an yakuna al-makan subhanahu wa ta'ala babu ba filin don wasu masu tauhidi sun dauka Allah ya ci aya an share gurin ne Allah ya zo ya zauna to babu wurin shi ne ya share fili ya zuba kayan zubawa don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka shay'un kaji tauhidin gaskiya ba na mamare ba Allah kai ne na farko to farkonka babu komai sai kai kadai babu komin da za a ce komai ne komai babu sai ana maganan komai babu babu sararin ba filin ba wajen babu wajen sakawan Allah shi ya samar da mahallu din wajen da aka saka abin da za a saka kuma huwa alama alaihi kama yana nan a yanda yake bai canza ba babu wani ba ba da za ku dawo kowa ba dan yayi halitta ya za ku dawo ba halitta wurin zama bai yi ba yanda yake haka yake har yau har magajin gobe to wannan shine Allah subhanahu wataala to haka za a fiffitar da ku yanda irin nan ya tsira haka duniyar da babu aka yi wannan hotuna din aka zuzzuba wayannan hayakilu da iloyi da ake cewa halitta wanda babu abin da ya rike su illa qayyumiyatul lahi subhanahu wa ta'ala wanda shine Allahu al-hayyu al-qayyum samman ma babu abin da ya rike su sai Allah inna Allah yumsiku samawati wal ard tazula kaman da kake ce na kan to shi ya rike ta dan kar ta fado ta rugurguje wala in zalata da Allah ne sake zama ya ce ku tare ku tare ga sunan sun zubo yaya za mu za a yi daka da nika kenan don sama ta zo ta manne da ƙasa mukan ko garinmu ba za a gani ba ko za a gani wala in zalata in an sako ma min adili ba mai rike ba wani mutum ɗaya da yake rike sammai sai shi wa ma qadarullah haqa qadarihi ba su san Allah ba ba su san girman Allah ba wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matawiyatun bi yadihi sammai da ana da suke a yaminullahi ardu duka ambatullahi to ina kuma a ce bayan samawati bayan arba akwai wani abu kenan tunda samawa da ardun ma duka qabdatul lahi ne subhanahu wata'ala ai da babu to yanda hakan babu su aka tsirar da su aka halittar da su aka samar da su haka kuma babu ko aka halitte ku kuka girma kuka cika duniya kuka yi wa duniya kwalliya kuka yi wa duniya ado hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufa wa zayyanat wa zanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alna hasidan ka'an lam taghni bil amr sai kasa ta yi kwalliya an yi development an samu birnantaka da ci gaba da komai da komai kowa yana ganin kamar shi yake iya yi ma kansa komai a sai ha amruna umarnin Allah sai ya zo wa duniyar fada annaha hatidan munike ta nifas ka Allah ta gane bil an sai ka ba taba zama akan ta bajiya sai ka ga kasa safsafa la tara fiha iwajan wala amta sai kasa ta zama shararren yaki fa yazaruha qam sassafa sheke ta miƙe ta a yi talailai da gurin ba ka ganin tudu ba kwai sun manufi kafihi ukura fa iza hum qiyamun yanzuruna sannan in an yi wani nafa kuma sai kuma kaga kowa ya tsiro kamar yadda itatuwan nan suka tsiro kamar yadda ciyayin nan suka tsiro kamar yadda gonan nan ta yi ado da ba komai kuma sai a sake fitowa sai kuma misali shehu yake cewa wala malikun illa ilahu wa shaja an siwal mustafa a lokacin asilin kiyama ba ba wani sarki sai wa sai Allah shi kadai wa shaja ba wani mai ceto siwal mustafa sai manzon Allah protocol chairman of the day of judgment ga adam nan ga annabi adamu nan ga annabi nuhu ga annabi ibrahim ga annabi isa ga annabi musa ga sauran annabawa kowa da an zo ce a don allah kurba mu asiri wa shafi an ba wani mai sai sosial musulman sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam shugaban farko shugaban ƙarshe wanda shi ake wa taro don shi aka yi taro sai dai ka mutu da bakin ciki shi aka yi wa taro shi ake wa taro sai shi aka yi taro annabawan ma kansu duka muminan manzon Allah duk wani annabi wallahi muminin manzon Allah ba a turo shi duniya ya zo ya yi aikin annabta ba sai da aka tara shi tun a can farkon asalin adamu zari aka ce ya tabba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لترى النباوة يكيكم أو القوري لما آتيتكم من كتاب وهكمة أقوى أبن ذنباك للتاجي ده هكمة فإذا النباك ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم wani manzo zai zo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake wurin sa ya shafe duk ya kwace ya tattara ya haɗe duk abin da yake hannu to idan haka ya faru da tuminun na bihi Allah ya ce wa annawa za ku yi imani da Muhammadu ko ba za ku yi ba wala tansurunnahu ba kawai imani ba za ku iya komawa bayan ku zama mataimaka ku zama ansaru kuma yadda mutanen Madina suka zama qala aqarrtum wa aqamtum ala zalikum ithri qalu aqarrna qalu aqarrna when the prophet prophet are the audience They answer all in one word that we we are we, we agree that he is the the leader. He is the he, we will follow him. We will help him. We will haka annabawa suka ce sun yi imani da wa. Yace kuma ba wanda ba wanda annabi ya ci kowa. Banda Allah babu wanda annabi bai fi ba. Manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. أنكرنا به بلدة ميتا مكرايا جلندة تبوشي وكذلك تخرجونا كما هكذا أشد تكون بقبول قرن فكل شيء باتا جنجاو وذاك ذلك me kaman zuwa kan aika maganin rashin tashi karkaje karka mutu an ce ka mutu amma ne za a ce ka mutu ka mutu to in an mutu kuma za a ce ka tashi ka tashi dole na
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون هل يرزق كسان الله با to bari a ƙara muku ilimi game da Allah Allah zai kalakal azwaja wanda ya halitta abu kala kala kala kala kala kala daga cikin ilimi har daga ilimin differentiation din tsakanin abu kaza da abu kaza in ba dan Allah ya canza kala ba ya bambanta kala ba in ka ga ba za ka iya gane wannan karan gero ne wannan karan dawa ne wannan karan masara ne wannan karan rake ne me yasa ka gane Allah ya sa su kala daban-daban ba za ka iya gane wannan ne ba'u wannan ne kanari wannan ne gulgula wannan ne tattabara wannan ne hankaka wannan ne damuwa da me ka samu ka bambance yin su kala kala kala kala a cikin mutane ga mu da kowa da hanci da baki da ido amma fuskar ga ta dai fuska ce kusan iri ɗaya amma ya kaga wannan zai ka ce zabairu kenan umar kenan jafaru kenan hamza kenan abubakar kenan don mene canjin kala kala kala kala kala da Allah subhanahu wata'ala yi wa abubuwa wanda ya wannan har ake kowa ke iya gane wane yake iya gane wane shine Allah da baka sanin nan ba waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabuna yayi muku abinda za ku hau wannan ni'ima kenan da yawa dan adam wanda babu wani makaluki da aka masa wannan cikin halittu kaf ba wani makalukin da yake kama wani abu ya hau a matsayin abun hawan da yake shi ne yake so ya dan adam birai suna takawa da kafan su ne in ka ga biri ya goyi biri to dan ne ya goyi ne in ya yi ne ya ci gaba da tafiyar haka ne amma daga biri ya kama biri ya sa biri zai yana ce mu je gari kaza ana yin haka babu wani makalukin da yake hawan wani ka taɓa ganin saniya ta kama doki ta ce ta ne abun hawa na babu ba wanda Allah ya masa baiwa na ya hau wani abu mai rai ko mara rai a matsayin abun hawansa sai Allah sai dan adam wanda Allah subhanahu wataala ya masa wannan bayan to shi ya sanya muku matar kabula abin da kuke hawa min al-kulki sai aka fara kawo wanda yafi ban mamaki shine jirgin ruwa abu liquid nartacce dan tsakuwa in ka dauka ka jefa a cikinsa sai ya nutse amma sai a ɗauko wani gida guda a kora a kansa kuma a zuba kaya a hau kuma a tafi shi yasa idan ana tafiya idan aka ji ɗan falfal lokacin dama akan sararin ƙasa kana ganin kamar kana da wani iko iko akwai su burki akwai su menene ko akwai su wanki ko akan ruwa fa wani bawan Allah muka hawa jirgin sama da muka hawa jirgin sama aka tashi aka yi sama yace jama'a an girbe kafan mu sai dai hakuri dama yana mota ga ta akwai turburki akwai menene to an riga an tashi sama yace jama'a an girbe kafan mu sai dai hakuri sai a koma ga Allah to haka a cikin ruwa wannan duk bai je ka sanin cewa akwai wanda yake ba da wannan direction akwai wanda yake wannan aiki ba banda Allah wace wannan aiki to shi Allah subhanahu wata'ala shi yayi wannan wal an'ami haka kuma dabbobi dabba dan uwanka in kana son ka san horewan Allah ne ka kama kaninka ka sa masa sirri ka ce mu je do kofar gombe kaga turka-turkan da za a yi ko ko abokinka ai ka ji wani ma har ka ji karfinsa ka ji karfinsa ka girme shi kuma za ka iya matse shi amma ka ce dauke da ya kai ta unguwa zai yiwu to amma ya ka samu wani halittar da ya ninka ta biyar sai ka hau raƙumi ko doki ka duba dai doki da ƙarfinsa da komai yadda yake amma ɗan adam sai ya hauki yana taurin kai yana menene haka za ka kora ya kai ka inda kake son in ba dan Allah ne ya hore maka shi ba ina zai yi wannan shi Allah subhanahu wataala shi yake wannan aiki na'am لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نعم لتستووا على ظهوره الله سبحانه وتعالى ya muku waɗannan abubuwa don ku zauna daidai a bayansa bayan abin hawanku ku hau ku zauna ثم تذكروا نعمة ربكم sannan in kai na Allah ne mai hankali mai basira mai imani ga yadda ya kamata ta yi daga ka hau abun hawan nan to ka tuna ni'imar Allah na hore wannan abun hawa lokacin da za ku tuna idan sawaitum alaihi in kun zauna daidai akan bayan abun hawanku wata kulu me ya kamata ku ce ku ce subhanallazi sakkara lana hada sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrinina ba mu da dama ba mu kasance mu masu gwamuwa da shi masu iko a kansa masu iya sarrafa shi ba in ba dan sakkarewan Allah subhanahu wata'ala ba to wannan abin da ya kamata sunna ta tabbatar in mai san duk wanda ya hau abin hawa ya faɗi wannan idan ka faɗi wannan to Allah subhanahu wata'ala zai hore maka ki zai sa ku je lafiya ku dawo lafiya har mota har babur har kowanne wannan yana bukatar kai wannan addu'a ku ce wa inna mumun kalibuna masu komawa ne ila rabbina zuwa ga ubangijinmu wato an ruwaito kamar da imamu ahmad ya fitar daga abu kamilin daga Hammadu dan Salama daga Abu Zubair daga Aliyu ibn Abdullah al-Bariki daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hau kan dabban sa sai ya kabbara sau uku sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ya ce subhanallazi sabbara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sannan zai ce Allahumma inni as'aluka fi safari hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina as-safar wa adwi lana al-ba'id Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl Allahumma asbahana fi safarina wa akhlafna fi ahlina kamar yadda Ibn Kathir ya kawo wannan a juz'i na 4 shafi na 125 da haka wannan yana daga cikin addu'o'i da ake yi a cikin halin tafiya kun ji wani abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allahumma bari in dauko muku point din da nake so mu yi mu ga in dan fadakar da mu a kai Allahumma anta sahibu fi safar sawa wal khalifatu fil ahad wannan tauhidin mu ne ko tauhidin wasu mutane ne da ya kamata idan an kama samu hadisin mazala ka samu maganar mazala a kan kance da tukunna a nika ta a lufifuta ta har a gane ina aka dosa saboda akwai shi da mamu ko ba haka ba Allahumma ya Allah larabci ne dalla dalla muhukam ko anta sahibu fi safari kai ne abokina a wurin tafiya muna tafiya tare da kai ya Allah tun daga na fita daga gida na Allah kana raka ni muna ta tafiya kai ne abokina a wurin tafiya a duk inda nake kai ne aboki a wurin tafiya wannan zancen waye ba zancen waye manzon Allah ne ba wani shehu ne ya faɗa ba balle a ce yayi kaza kaza ko ba haka ba to to kuma bayan Allah ne abokinka a wurin tafiya kun fara tafiya tun daga Kano daga daga daga daga Maiduguri Allah na taraka ka shine abokinka a wurin tafiya har kuka kai Lagos sai kuma ka ce to kuma Allah kai na bari khalifa a Maiduguri la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh tauhidin manzon Allah kenan to sai kuma za a ɗauki Allah ta ce ba da can to ba za a ya ce Allah ke ke raka shi wurin tafiya yana raka shi a wurin tafiya kuma Allah shi ne kuma khalifa a kan gida shi ke kula da abin da ake yi a gida Allahu akbar to ka gani wannan shine tauhidin mutanen kirki ahlus sunna sunnatul rasuli domin sunnan da ma tana da Allah muke bi ko ta wanne na'am wannan shine da ɗaya daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi a wurin tafiya sannan imamu tirmidhi ya fitar a cikin sunan dinsa daga aliyu dan rabi'a yace naga aliyu an zo masa da dabba dan ya hau lokacin da ya tsora kafansa a cikin likafa sai ya ce bismillahi bismillahi bismillah sannan ya hau ya daidaita a bayan dabban sai ya ce alhamdulillah sannan sai ya ce subhanallah allazi sakkara lana hadha سبحان الذي سكر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فنيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيكم يجن يشير دائيا شيء sai Ali ibn Rabi'a ya ce masa min ayi shay'in zahita ya amiral mu'minin to menene yasa kai dariya lokacin yana khalifa ne ya kai amirul mu'minin qala sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana'a ya aikata kama sana'atu yanda kuka ga na aikatan nan summa bahika sannan yayi dariya wannan hadisi irin sa shine ake ce da hu hukumur rafi a cikin ilmu musalahin hadisi marfu mawqufan ne lafzan marfu'an ne hukuman saboda ya shi yayi aikin amma ya mai da aikin ya ce wa yana demonstrating din yana kwatanta abin da ya ga manzon Allah ya yi dan haka ruwayar tana nuna mana manzon Allah ya tafi ya yi haka ko sai yace na ga manzon Allah ya aikata irin abin da na aikata ne shi ma da ya kare sai ya yi dariya ni kuma dan in kofin sunna in yi koyi da sunna ni ma da na kare ko akwai abin da ya ban dariya ko ba abin da ya ban dariya tunda manzon Allah ya yi dariya a wannan gaba ni ma sai na kyalke sai da dariya to sai sai na abu ya ce ni ban yi hakuri ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya sai nace min ayi shay'in dhahikta ya rasulullah me ya baka dariya ne ya manzon Allah dai in sun ga manzon Allah yayi dariya suka ce ya rasulullah bi abi anta wa ummi adhaka Allah sinnaka ina fansarka da uwata da ubana Allah ya kalkata dariyan haƙorinka saboda wancan haƙorin manzon Allah yana ɗaukar hankali قال سيكتي كما ذا الله يكتي إن ربك لا يعجب من عبده Ubangijinka yakan ji mamakin bawansa, iza ƙala rabbi gifirli zunubi, fa innahu la yaghfiru dhunuba ghayrak. Ubangiji yakan ji mamakin bawa, in ya ji bawa ya ce Ubangiji ka bin gafaran zunubaina dan ba ne gafarta zunubi da yake. To Ubangiji yakan ji mamaki, yakan ji daɗi kamar addu'ar da na fara yin nan Allah mu kai kai kai mu da kai mu kuma kai kasan dalilin da yasa kai mu manufar da kai mu domin ta take gudanarwa Allah mu gode mu to Allah yana son ka gode masa ga ni'imar da yayi maka kuma yana son ka rifarin din duk abin nashi zuwa gare kayansa ne kai ma kayansa ne dukan mun nan kayan Allah ne kowa da irin tsarin da Allah ya yi masa kowa da irin rabon da Allah ya yanka masa kowa da irin yanayin da Allah ya ce a haka zai rayu ba ka kuma iya ƙetare yanayin ka ba gado baya canzawa gado baya sa ka zama kaza dan matalauci zai ya zama dan matalauci zai zama babban miloniya dan miloniya zai zama matsiyaci sai an taimaka masa dali haka ne to haka Allah subhanahu wata'ala tsarin sa yake to manzo Allah yake Allah yana mamakin bawa idan ya faɗi wannan Imam Tirmidhi ke fitar da wannan hadisi a cikin kitabud da'awa babu ma yaqulu idza rakiban naqa babin abinda bawa zai faɗa in ya hau kan dabban sa shafi na duka shafi na dubu uku da da ɗari uku ko lambar hadisi kai na dubu uku da ɗari uku da sittin da takwas mai so ya je ya duba har yanzu imamu muslim ya fitar a cikin sahihinsa daga abi huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza safartum fil hibbi idan kun yi tafiya a lokacin da ake da wadata da damuna kenan kaman anan kasan ko wa'atul ibila hazzaha min al-ard ku ba wa raqumman ku rabanta da Allah ya fitar mata a bayan kasa idan ka je kai sauka a wajen hutawa kar ka daura laƙumi da bishiya kar ka daura doki da bishiya kar ka daure jaki da bishiya kai majakinka ta baibayi tarnaki an san tarnakin ma kuwa yawwa ka daura igiya a cikin wannan kafa da wannan kafa na gaba to sai ka sake shi kuma kai masa talala to me talala kuma eh igiya mai tsawon linzami ne amma igiyar tana jan kasa ta yi tsawo wai ana ce talala ne kamar sake mutum sai kamar sai dabba ta kamar an sallame ta ne an sake dabba ta san wannan in an ga za ta yi nisa sai a ji a taka wannan igiyar sai a to kai mata haka sai yawo ta samu ciyawar da yake cikin bakin jejin nan ta ciki ta kunshi ta samu kwanciyar hankali ta huta kai ma ka huta ita ma ka huta ya rasulullah eh mai kula da haƙoƙin dabbobi kenan manzo Allah ke koyar da kulawa da haƙƙin dabba ba wa dabba haƙƙin ta ba ba jiran mu je wata university da koya mana wannan university manzo Allah ita ce asalin farkon university wanda ta koyar da kulawa da an anima a ba wa dabbobi haƙƙinsu ya ce to kuma da haƙƙinsa sannan kuma ya ce wai za safartum fi sana fa asri'u alaiha sayr idan kuna tafiya ne lokacin da ake matsalan samun abinci to ku gaggawa akan dabban kar ku rinka tafiyan sarki wa idza arrastum bil layli idan kun yi rurrumi da daddare fajtanibu tariqa ku bar kan hanya fa innaha ma'awal huwami bil layl wajen da ku kunani da macizai suke yawo da daddare kenan in ka zo kan hanya in ka zo kuma kana son ka yi zango ka sauka ka huta cikin dare to kar ku kwanta a bakin hanya kar ka yi shimfiɗa a bakin hanya ka ɗan faɗa cikin jeji kaɗan ka bar bakin hanya sai ka yi shimfiɗa ka kwanta don wannan hanyar macizai su ma da daddare wurin su kenan kunamai wurin su kenan nan suke bi idan ka zauna a bakin hanya sai su samu abin da za su taba wannan fa prevention is better than cure wanda manzon Allah ne ya koyar a yanzu ma kana bukatan wannan an gane masana tafiya za su ce maka in ka zo kai zango tafiya ta kama ko zama ya kama ko mata ta bata a bakin hanya to in ka ajiye motan sai ka koma da baya can kamar mita ɗari sai ka samu wani ko wani cikin jeji sai ka samu wani wuri gindin dutse ko me sai ka kwanta sai ka huta ka zo ana neman ina ne motan nan dan a kama ba za ba za a ganka ba masu neman kayan sayarwar nan bai zuɗan adam ne a sayarwa ko ba haka ba to irin wayannan duka nau'i nau'i na kiyon kiwon lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kenan wannan ma Imam Muslim ya fitar da shi a lambar hadisi ta 1552 na'am to akwai jawabai da yawa wanda aka yi akan wannan aya ci gaba
وجعلوا له من عباده شفعا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا أما ضد هكا sai suka sanya juz'an wani bangare min ibadihi na bayan Allah ya zama wai Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suka ɗauko wani jizgi kuma daga bayan Allah sai suka mayar da su Allah suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah suka ce uzairu gunallah suka ce masihu gunallah masihu menene juz'un min ibadillah uzairu menene juz'un min ibadillah yaya mala'ikatu fa juz'un min ibadillah amma suka ce wai su ma Allah ne ka innal insana lakafurun Allah ya ce wallahi dan adam mai yawan kafirci ne mubin kafircin ma ya fito kara wanda ya san Allah baya cewa wani juz'i daga bayin Allah Allah ne wanda ya bada haka kafiri ne mai mabayyaniyan kafirci manzon Allah ba Allah bane wanda yake manzon Allah ma Allah ne kafiri ne na tsaya ma na tsaya ga Annabi Muhammad to zauren ba wai na ba babban kenan na ɗauko ma babban manzon Allah ma wanda yake shi Allah ne to kafiri ne to bayan manzon Allah ba sauran fa wai ban zo na son mai ce wane wane ba a duka ma a bar wannan da a bar su wane wane wane wane wane shi kansa manzo Allah ya ce manzo Allah kace masa Allah ko juzu'i na Allah ka zama kafir saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi hanya ce ta isa ga Allah ba shi ne Allah shi hanya ne na isa ga Allah duk abin da za a gaya maka game da manzon Allah to hanya ne na isa ga sanin Allah shi ma abin da yake yana kokari ne ya dauke ka ya kai ka ya nuna maka Allah saboda haka duk wani abu da ka sani game da manzon Allah ba za ka san Allah ba sai ta hanyar manzon Allah kamar yadda ka san ba za ka san Kano ba sai ta yi ta wannan hanyar ko ba haka ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma ba shi ne Allah an gane to Allah subhanahu wataala ya ce mutum wallahi mai yawan kafirci ne kafircinsa a bayyane yake nan أم اتخذ مما يخلق بنات وأسباكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بما ضرب للرحمن مثلا ذل وجهه ودا وهو قريب
na'am amitta kaza min ma ya khaluqu banatin to a bar wancan ma masu ba wa Allah abokan tarayya uzza lata manata da su menene wai Allah na da tambaya mala'iku da aka ce su kuka ce ‘ya'ya mata ne na Allah wai shi Allah nan baya haihuwa ne sai mata kawai sannu ‘yan gata ko kuna haihuwan maza shi kuma Allah sai na haihuwan mata ko? a mita kaza min ma ya saluku bana duk in yana son ya yi ‘ya'yan kuma cikin abin da ya halitta don ya kore don ya ƙaryata ne cewa ‘ya'yan ne sai ya ce min ma ya saluku da mai da sai ba wai ya ce ya da bane ‘ya'yan ne a'a ya abin da ya halitta ne to ka ce ya ƙeji wasu sun zama ‘ya'ya to cikin abin da ya halitta kuma sai ya zaɓi mata wa ashabu ko kuma masu muhimmanci masu girma fasira ko kuma sai ya tace sai ya zaɓe su kuma ya ba su maza shi kuma sai ya ɗebi mata ko wa idza bushira ahaduhum idan aka yi musu aka yi matsayin masu wannan magana bishara bima zaraba lirrahmani da abin da ya buga misali wa ubangiji yace wa yana da ƴaƴa mata bima zaraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan huwa kadhib kai ne dai shin ai Allah yana da mala'iku ai ƴaƴa mata ne na Allah ai su ne kaza kaza kawai kana cikin wannan bayanin za ka baka baka labari matar ka fa ta haihu me ta samu mu ko su aka ce su abinda Allah yake da shin nan ne ka samu me ya kamata ai kai ta murna sai daidai da Allah abinda Allah yake da shin ma ka samu amma sai aka sai aka zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib sai ga fuskar sa daure yaya wane lafiya na ja ta to na ruwanka a ce uwar gida ta yi fa a ce yaya lawan na ji uwar gida ta yi to na ruwana ba ta ba ba ta ya murna ne to na ruwa na na ce tafiya na murna fuska ya daure wai shi bai samu namiji ba ya samu mace amma kuma macen nan ba shi ne sai Allah ba guda ɗaya yake da su ba shi Allah ya'ya mata da yawa yake da su tunda mala'iku duk yawan mala'ikun nan a ce wai duk ya'ya mata ne na Allah mutum ɗaya ba mala'iku tari suke hidima a jikinsa banda wanda Allah ya halitta ba su da iyaka wanda suna ibada a ƙatis sama'u wa aqala an ta'itta ma biha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun raki'an aw sajida sama ta yi ƙara ƙas kuma ya kamata da ya haka dan babu wajen ta takun kafa ɗaya sai akwai mala'ika a wurin ko yana da koyi barar da duk an ce ya'yan Allah ne mata to kai kwaya ɗaya aka baka duk ka damu mutane hankalinka ya tashi wai kai baka da magaji sai magajiya na'am awa man yashau fil hilyati أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْجِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ awa man yashau ko man yunashau wanda aka tare aka tada ki ko wanda yake tashi filmi da yadda cikin kwalliya shine dan Allah Allah ya rasa inda zai yi da sai wanda ko dai an tashe shi kullum cikin kwalliya ko kuma a cikin kwalliya yake tashi shine dan Allah dan kunne warwaro menene zobe sarƙa duka sai an tattaro wannan fatukunna a yi mace in ba haka ba matan da aka haife ku tagwaye da kai da ita aka haife ku kuka tashi tare shikenan ka zauna yadda kake da gashin kanka an ɗan yi maka jinsiye da yi jinsiye kunnen ka kar a hula naka kar a hula naka kar eh ku tashi kun balaga kun girma a dube ka a dube ta waye za a ga yana da tsayi wai za a ga bai da tsayi mutum namiji ne za a ganshi yana da tsari mace ce za a ganta ne ba ta da tsari dan ba kamila ba ce ba cikakkiya ba ce namiji shine aka yi cikakke cikakken halitta cikakken kyau shine dan adam namiji ba sai ka sa jambaki ba ba sai ka sha babban jinki ba ba sai ka sa gasar ba ba sai ka yi dajira ba ko da mai gasari ko mara gasari yanzu a samu namiji ya yi kwalliya ya sa ya yi jagira ya sa ya yi mai gatari yaya to saboda kai ba ka bukatan wannan cikakke ne kai mace ce ta take da na kasa ita ce bukatan ta domin duk wanda yake son ya yi shafi da zai yi ya riga da ainihin sai sai dan yana son ya cika daga na kasa to Allah ya ce wannan ne ya wannan ne nawa ku ne nawa ko kuma wancan cikakkun ne na ku yanzu kai kana son Allah kenan wai wanda ya ga ma wannan kan wai akan yana son Allah ne ko ya rena Allah ko akan ya wulakanta Allah ne ko ya jira ma Allah to ba wannan ba wa huwa fil insani ghairu mubin wanda baya iya tsayar da hujjar an zo rigima ana fara magana ai shine kaza ita sai kaza ai wallahi shine ba ba dalili daga dan fara bayani wanda ta fice da kuka ta kasa karasa magana saboda ne bata iya tsayawa ta ba da hujjanta dalla-dalla ba a wajen hukuma shi yasa aka ce ka kyale mace kawai ana nan in dai ta kuna magana akan rigima kai da ita in dai ba ta da gaskiya ana nan ana nan tana bayani tana bayani tana sai ta gama ita warware kanta kuma mace kenan namiji ba ya yi mata saboda mai rashin cikan hankalin mace da kuma cikan hankalin namiji ba wai mun raina halittar mata ba ne amma wanda ya yi su ne yake gaya mana ga matsayin da suke ciki ko america ma sun canza tunani sai dab da za a yi zaɓe suka ce kai hanya america suka ce no no no janar buhari ya ce da aka janar buhari yana waje yana australia aka faɗi abinda matarsa ta faɗa ya ce to ai matar kenan matar kenan This is our ladies, right? This is our women, right? She is a woman. Haka ya faɗa. Suka ga irin matsayi. Shi kenan suka fara tunani, su ba sa raina ideology na kowane irin mutum sai suka fara tunani to ku ji fa irin abin da janar bare yake faɗa ga president of Nigeria ya faɗa game da mace sai mace ce ai dole ta yi haka in ba ta yi haka wa me za ta yi sai amma ni dai na san ni ne shugaban ƙasa ba ita ba ban san lokacin da ta gama gyara mun wanke wanke gyara abinci kula da yara har sun tsallo ta zo ofis ba kuma ni ban san lokacin sai suke nan sai suka fara tunani to irin wannan kuwa ya kamata da shugabanci america babban ƙasa irin wannan zuba bawa irin wannan tuni tuni da ita ce take da babban rinjaye amma nan da nan sai sai aka juya ma'auni ya juya ta koma ƙasa na midiya haka aka yi a faransa ana nan ana nan shi wannan corona wanda ake tuka menu a nan corona dai na san to corona yana nan ne ji da mace ne ana buga ta ce yaro ne matashi ne bai gama warewa ba kaza ga wanda ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza sai da aka ji tab ana ganin kamar ita ce da rinjaye a faransa wun sai abin ya juya ta ce anya mu ɗauki faransa mu ba ma lady ta ce a sai suka juya ya suka ba wa gani to shi kenan wai ba darasi mu kuma ba mu koyan darasi wannan abu da kuma wannan darasi ne abin da ya kamata nan ka ce okay these are super power they are the one wanda suke cewa man and woman is equal su ne suke ce mana anything man can do woman can do irin data to ba za ku bayar irin data a Amerika ba ko irin data a Faransa ba kun ki sai mu kuma Afirka ba mu da hankali ba mu da wayo mu ce suka da equal to ya kamata mu mu rinka amfani da hankalin mu wayanda suke ce mana da maza da mata duk daidai ne su ne masu kururu a kan haƙƙin mata kaza sun yarda saboda mace diyar da aka yi mahamai tajatul mar'atu في أن تدرك الرجل فجل ما تدل إليه أنها لا تسير رجلا ولا لا تعود ولا تعود امرأة في أن ما تسير قوقي تسيدي دي دنمجي to abin da zai zaka kai masana wani filosofa ne ba misire ya kawo wannan iyakacin kurewar inda za ta kai shine sai ta zo ta zama she is not a man and she is not a woman abin da ya ce kenan za ta zo ne ta zama mata amal not a woman ba mace ba ba namiji ba abin da za ta zama kenan ta fita daga irin yanayin ta na mata kuma ta kasa zama namiji ko to wannan filosofa ne masani ya ce duk yadda mace ta juya haka ne kuma in ka duba za a ga haka ne daga inda mace ta yi gwagwarmaya ta shiga duniya ta yi siyasa ta yi sai ga kowa ba da sanya aure ta saboda ta zama irin sa kace ka wata mata wallahi farariya ya wannan ta da abin nan masaniyar siyasa ta shi gwagwarmayar duniya dan Allah ba za ka ga ta a ta shi ƙarfi na ko ya ga ta zo sai a ta shi ƙarfi na kaga ita ba ta zama mace namiji ba balle ta aure mace kuma ita ba ta dawo mace ba kowa na gudu saboda haka wannan na ba da wani koyin su ne wa mata su lura da wannan kar ki kokari ki fita daga kanal ɗinki kina fita daga wannan kanal ɗin shine da yawa mata suna nan a Europe da America da Latin America suna nan suna ta kuka sun kasa wanda zai aure sun yi kuɗi a Saudiya ma yanzu akwai irin su da yawa sun yi kuɗi sun yi mota sun yi gida sun yi menene da other part din ɗaya ɓangaren ba ta samu cikansa ba shine ta kasa wanda za ta aura ta kasa waye ne su da ita mata da yawa sun auri masu gadi su suka lallabe su kai ne mai gadi kai ne cotton flower sore sleep ka zama miki saboda ta gama ta yi komin ta yi komin ta bunƙasa ta ta rasa wa zai aure ta kuma da haka bala'i ne mace ta wuce labin jinta ta shiga wani irin yanayi to dai abinda Allah subhanahu wataala a nan yake faɗa to wai ya za a yi Allah ya rasa zaɓin yaya sai irin wayannan wanda su ne kannan maza su ne kannan maza a ko'ina kuma ka tara mata goma ka tara maza goma a Najeriya ka ka yi interview da su ka je america ka yi interview da irin wannan ka je rasha ka je faransa ka yi interview manan su haɗu sai an zo wani abu ya taso mai firgitarwa ku ce a to mata da allah ta ku ne maza da allah ce ku ne a america haka za a yi a ingila haka za a yi a faransa naturally mata sun yadda maza ne sama da su sai dai an zo ke dantaka to sai a yi ta maganganu wanda ba su da fasai to nan dai Allah subhanahu wataala yana kore a danganta masa haihuwa balle kuma wanda a cikin halitta su ne na kasar su ake su ne ya suka zama 'ya'yansa. Sadakallahu alazim wannan garin karim wa ala zalika min shay'in